أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو أن لكل نفس ظلمت ما بالأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ubangiji yana gaya wa duniya yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa kafirai waɗanda suka yi taurin kai an musu wazozi iri-iri da bayanai iri-iri amma suka mutu akan kafirci yace walau anna li kulli nafsin zalamat ma fi dardi da dukkan rai na kafiri ko ko na azzalimi wanda ya mutu ya je lahira ya ga azabar da za a yi masa a ka'idar dan adam idan an bashi wahala yakan ce ni wannan wahala da aka sa ni da wanda na fuskanta da na san za a yanka mini wani kuɗin da zan biya a sallame ni ko nawa ne zan bayar to shikenan ubangiji ya ce to waɗannan mutane za su ga azaba da za a ce a cika duniyan nan duk komi ya zama nasu ne na mutum ɗaya da sai ya miƙa abin da yake cikin duniyar don ya fanshi kansa da shi a nan yadda ya faɗi kenan walau an na likulli nafsin zalamat ma fi dardi da dukkan abin da yake bayan duniya gaba ɗaya na mutum ɗaya ne mallakarsa sannan a nuna masa azabar da za a masa a lahira a ce ya bayar sai ya bayar a wata aya ta ayoyin suratu zumar da suratu ra'adi yana cewa wala wanna lillazina zalamu ma fi ardi jami'an wa mithluhu ma hu laftadaw bihi min su'il azabi yawmal qiyamah ko min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum to duk waɗannan ana ba mutane tsoro ne don su san kada mutum ya biye wa duniya ya je lahira ya ga ga wuta zai shiga da za a cika masa duniyan nan zinariya wa mislahu ma'ahu a cika duniyan nan da zinariya innal ladzina kafaru wa matuhum kuffarun falan yuqbala minhu minadi mil'ul ardi zahaban wala yuftari bi da mutum zai cika duniyan nan da zinariya a samu wata duniyar kamar ta a cika da zinariya wannan duniyar guda biyu cike da zinariya din nan ta zama na kafiri ɗaya in ya ga azaba a ce ya bayar da su don a fanshe daga azaba sai ya bayar amma ba za a karba ba ba za a karba ba saboda haka jama'a mai da hankali kada abin duniya ya ja mutum zuwa ga halakar lahira wanda zai je ya koda za a cika duniyar da zinariya kamanta biyu ya miƙa ce za a fanshe shi ba za a karɓa ba ko da yana da shi ma balle ba shi da shi wala wannan li kulli nafsin zalamat ma fi dardi laftadat bi wa sarrun nadama talamma ra'ul azab sun ga azaba ga nadama ciki da bai sun rasa yadda za su yi sun ce sun ce suna so a mai da su duniya yanzu kam rabbana absarna wa samina farjina namal salin inna muqinun ubangiji yanzu kan mun ga gaskiya mun ji gaskiya a mai da mu duniya mu koma za mu yi aiki mai kyau yanzu kan mun tabbata abinda muke shakkan nan duka ya gushe mun tabbata a ce ina ai maganan duniya an wuce nan bayin wara'ihim barzakhun dama gada ce tsakanin duniya da lahira an riga an dauke ta ina za ku koma duniya ba maganan duniya an gama lafta wasar runa damata sun bayyana azaba sun bayyana nadama sun koye nadama lamma ra'ul azaba yayin da suka ga azaba wa qudiya bainahum bil qisti an musu shari'a irin na adalci mai shiga aljanna an nuna masa aljannarsa ya dim rabbun bi imanihim mai shiga wuta an nuna masa an nuna masa wutarsa Allah ya kiyaye mu bil bil qisti da adalci wa hum la yuzlamuna Allah baya zalunta su a can an ce wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun nan ma an ce wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun ba mai mai aka yi ba can ana magana ne da al'umma da annabawansu likulli ummatin rasul idza jaa rasulun qudiya bainahum bil qisti hum la yuzlamun nan kuma mutane ne su waɗancan mutane za a tambaye su ne tsakaninsu da manzanninsu aka ga hukunci an tabbatar da manzanni sun isar da manzanci an tabbatar da kafirai sun zama kafirai an tabbatar da muminai sun zama muminai an gama shari'a nan ko kowane mutum an yi shari'arsa an gama mutumin kirki an sallame shi zuwa aljanna mutumin banza an sallame shi zuwa wuta shine shari'a din bilkis da adalci ba wai mai bane
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون duk lokacin da aka kawo maganan walakin walakin walakin وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون كما ربك بظلام للابيد to da an matsa kaɗan za a faɗi lillahi mulku samawati ko lillahi ma fi samawati wa fil ardi wato duk abubuwan da aka ambatan nan cewa kafirai sun yi kaza sun yi kaza an musu kaza an ce musu kaza sun gi an ce musu kaza sun ce kaza an yi kaza sun ce kaza daga ƙarshe an kai su azaba ba zalunce su ba su suka zalunci kansu muminai sun an ce musu kaza annaba sun ce musu kaza sun ce kaza sun yi kaza an ce kaza da karshe an kai su aljanna sakamakon aikin su to da mai tambaya zai tambaya cewa mu ne manta ba kowane abu daga Allah yake zuwa to sai a ce maka to eh haka din ne ala inna lillahi ma fis samawati wal ard haka yake sama da ƙasa komi da komai na Allah ne shi fa'alul lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama ne cikin ikonsa ala inna lillahi ma fi samawati wal hukuncinsa ya hukunta waɗansu imani nasa ne ya hukunta waɗansu kafirci nasa ne yadda ya ga dama yake cikin mulkinsa la yasalu amma fa'alwa wanda zai tambaye shi kai dai bawan Allah naka abin da Allah ya ce kayi kayi abin da Allah ya ce ka bari ka bari abin da ya gagare ka ka tuba wannan shine naka amma binciken hukuncin asrarur rububiyyati ba naka bane ala inna lillahi ma fis samawati wal ala inna wa'dallahi haka yake alkawarin Allah gaskiya ne na duk wanda ya aikata aikin kirki lillazina ahsanul husni wa ziyada za a kai shi aljanna har a ƙara masa ma fiye da aikinsa haka kuma wanda ya saɓi Allah ya mutu yana kafirci to waɗan watar haƙuhum zilla malam min Allah min asim ka anna ukshar yum idan min al-layl muslima kowa za a taka masa da irin aikin sa ala inna lillahi ma fi samawati wal ala inna ma lillahi haqq walakin aktharuhum la ya'lamun amma yawancin kafirai ba su san alkawarin Allah wanda ake gaya musu nan mai tabbata ne ba shi yasa suke damu suna ce mata hadal wadu in kuntum sadiqina maganan azaban nan yaushe za a yi ne yaushe za a yi ne to saboda ba san za a yi din bane shi yasa suke shakka suke tambayan azaban ta zo to Allah ya zartar da hukuncinsa ya zartar da alkawarinsa masu aljanna sun shiga aljanna Allah ya samu daga cikin su ma cikin falalarsa masu shiga wuta sun shiga wuta Allah ya kiyaye mu
هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هو يحيي ويميت wa ilaihi turja'un an an ambaci dukkan nau'o'in kafirai akwai kafirai masu tsafi an yi magana su anan akwai kafirai wanda ba tsafi suke yi ba wasu bayin Allah suka ɗauka suka mai da su allolinsu kawan masu bin mala'iku kawan masu bin annabi isa kawan masu bin uzairu duk an yi maganarsu kawan waɗansu kuma wanda suka sa waɗansu mutane manyansu su ne kaman allolinsu suka hana su bautan Allah suka sa su sabon Allah wasu kuma sun ɗauki wasu malamai su ne shugabanninsu su halatta musu haram su su halatta musu haram su halatta musu halal a su haramta musu halal su wato su haramta musu halal su halatta musu haram to duk dai Allah ya yi maganar su ya gama to ina aka yi maganan wanda suka ce ba su da Allah duniya ita take kawo mutane in ta gaji da su ta kashe su ba wani abu wanda ake kiransa Allah uzu billahi in ji kafirai su suna bin ɗabi'a ne sun ce neta ce take yin komai Allah ya ce ƙarya suke yi huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un duk abin da ya zo duniya Allah ne ya kawo shi duniya ya raya shi in ya zo mutuwa ne kuma Allah ne zai matar da shi ya kai shi lahira babu wata ɗabi'a wadda take da wani iko nata nasara da yana ƙarya yana cewa ya ɗan adam da biri ne ya ci gaba wutsiyar ta cire gashinsa ya zube ya zama mutum alkur'ani ya zo ya ƙaryata shi ya faɗi yadda ake halittar ɗan adam likitoci suka ce wallahi abinda Muhammad ya faɗi nan shine gaskiya haka dan adam yake ba wani biri bane yadda yake zama a cikin uwarsa hawa hawa bakwai din nan haka yake to duka aka ƙaryata masu ƙarya da an tabbatar da kowane mai ƙarya yayi ƙarya Allah yayi gaskiya annabi yayi gaskiya huyu huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un kuma dukkan ku wajensa za ku koma da mutanen kirkin da mutanen banzan duka يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورهبة للمؤمنين ubangiji yana hada annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani yana ce can lokacin da yake ambata mana cewa duk wanda ya ware annabi daya ya kafirce masa to ya kafirce dukkan annaba gaba daya cikin suratu suratul nisa'i ya komo yace mana yana kirari wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirari wa alqur'aninsa ya kira mu irin wannan kira ya ayyuhan nasu din ya ce ya ayyuhan nasu kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ya ku mutanen duniya gaba daya ina gaya muku in ji Allah hujja bayyananniya kuru-kuru wanda ko jahili ya gani ya san gaskiya ne zatin annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam ja'akum ya zo muku ya rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar da wani haske bayyananne tare da shi yana hannunsa alqur'ani kenan to da aka shiga cikin suratu ma'ida sai aka kira yahudawa da nasara gaba daya aka ce ya ahlal kitabi قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا كما سلتاهي ga wani abu babba ya zo daga Allah wato babban manzo da wani bayani babba sun zo daga Allah wanda zai zo ya rage muku waɗansu abubuwa wanda suke da da tsanani a cikin addininku ya bayyana muku wani abu wanda ku sani ba ya bayyana muku wani abu wanda kuke jayayya ya faɗa muku hanyar mafita kuma wani haske babba ya zo muku daga Allah tare da littafi mai bayani wannan magana da aka yi wa alal kitabi kenan to da aka koro magana ga baki ɗaya aka iso suratul arafi aka gaya mana cewa aka yi mana kissoshin annabawa duka lokacin da aka saukar da mu a nan duniya mu da adam aka ce za a turo mana manzanni duk wanda ya bi manzannin da littattafansu to zai dawo aljanna ya bani adam in ma ta yannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqiwa sada fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to sai aka koro mana kissoshin annabawan gabaki daya har aka iso annabi Muhammadu aka ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi alaikum jami'an ka gaya wa duniya kai manzon duk duniya ne gaba ɗaya to sai aka ci gaba da yin bayaninsa aka yi aya fiye da ɗari biyu akan maganarsa da ƙarshe sai aka ce kai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'mina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim to daga nan sai aka hada annabi din da alqur'anin a farkon suratun wannan sura ta yunusa أكان للناس أجبا أنا وإنا رجل منه ananzirin nasa wa bashir lazina amanu to aka ci gaba da yin bayani yanzu an dawo yadda aka yi muhammadu kirari a lagajjakum yanzu qur'ani shi ma za a yi masa kirari a nan sai aka ce mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa wani babban wa'azi ya zo muku daga Allah ubangijinku shi da alqur'ani wa'azi wanda zai nuna muku abin da yake mai kyau ku aikata ya amfane ku duniya da lahira wa'azi wanda zai nuna muku abin da ba shi da kyau ku nisance shi don kada ya cuce ku duniya da lahira wanda zai shafi kanku da jama'ar ku da kowa da kowa da komi da komai mau'izatun min rabbikum wa shifa'un shi wannan alqur'ani yana wa jiki wa'azi yana wa mutum ɗaya wa'azi yana mutane wa'azi kuma yana warkar da ciwo kowane iri qul walillazina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani wato a wajen masu imani littafin shiriya ne littafin waraka ne zaka rubu za a rubuta maka shi akan maganin wani abu in ka sha sai ka warke in Allah ya yarda kuma za a in ba in baka samu mai rubuta za a rubuta maka laya da shi ka rataya ka warke sayyidina Umaru lokacin yana khalifa kisra bai musulunta ba a lokacin sai ya aiko masa cewa yana da wani ciwon kai wanda ya dame shi ya nemi likitoci ya nemi likitoci sun yi sun yi ciwon kai bai bari ba ko suna da wani maganin ciwon kai yi masa sai na umar ya sa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim aka yi laya da shi aka dinka wata hula mai kyau irin ta sarakuna ta sarauta ce a kai masa in ya sa hulan nan Allah zai warkar da ciwonsa kisra ya karbi hula da ya sa sai ciwo ya warke da ya kuskure ya aje sai ciwo ya dawo to hular da tana kansa ba ciwo shi alqur'ani waraka ne ana rubutawa a sha ya zama waraka ana yin laya da shi ya zama waraka ana kuma yin addu'a da shi ya zama waraka kuma yana maganta ciwon zuciya na kafirci da jahilci da shakka kafirci da jahilci da shakka shakka misali mutum musulmi ne amma wasu abu ba su zauna masa ba sai ka ji wani mutum yana cewa malamai wasu malamai sun ce wai an yi duniya da lahira dan annabi Muhammadu haka ne sai ka ji malami ya ce a'a malamai suna kan shakka cikin wannan shi dai Allah ya ce huwa allazi khalaqalakum ma fi ardi jami'an shi ne ya halitta muku duk abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya to shin Allah ya halitta mana abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya mu ƴan adam kuma ya ce wa sakhalakum ma fi samawati wa fi ardi jami'an minhu da yayi haka shin a cikin mu a cikin mu mu waɗanda a cikin mu ana ce ulaka alaihim lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina nan domin su ne aka yi koko domin waɗansu ba dai don waɗannan ba dukan da akwai waɗansu wanda Allah yake ce ulaka alaihim lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ko to kenan ashe kenan in ka ji an in ka ji namu da mai shi ko ba za ka suke cewa ba in ka ji namu waye mu har Allah zai duniya zai domin mu don annai muhammadu dai don annai muhammadu dai in ka ce to ai in ka ce haka ka sa wa aikin Allah illa kenan shi Allah ba a sa wa aikinsa illa ce ah illa ai ba illa ba ce yanzu musulmi a samu musulmi ya ce ya yarda da Allah ya yarda da annabi din ya duk abin da Allah ya aiko da annabi ya yarda da shi zai aikata amma shi abin da baya so a ɗauke masa sunan Muhammadu nan cikin ibadan Allah zai bauta Allah shi kadai duk abin da annabi zo da shi ya yarda da shi zai aikata amma cire masa Muhammadu na cikin bauta bauta Allah shi kadai saboda wa abudullahi wala tushriku bi shay'an yace ba ruwansa da Muhammadu amma ya duk abin da Muhammadu ya zo da shi zai aikata shi in ya mutu ina zai je wuta kai ta ce Muhammadu wahabiya sun cusa mutane raina annabi da kin annabi uzu billahi mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wato waraka ne mai warkar da ciwon kafirci da ciwon jahilci da munafirci da shakka a cikin ikon Allah da shakka cikin darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shawal lima fi suduri wa hudan shi wannan alqur'ani shiriya ne wa rahmatun kuma jin kai ne wa hudan wa rahmatun lil mu'minina a shi alqur'ani nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka zo sun shiryar da mu'minai suka shiryar da muminai wato ina ce muminai mu kenan mu musulmi da muka yarda alhamdulillah mu musulmi ne mun yarda da duk abin da annabi ya zo da shi mun yarda da annabin da abin da duk ya zo da shi to anan duk wanda ya yadda Allah ya masa alƙawari ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaiikam khairul bariyati duk wanda suka yi aiki mai suka yi imani da annabi da alqur'ani da duk abin da yake cikin qur'ani da duk abin da annabi ya faɗa wa amilus salihati suka aikata ayyukan da annabi ya koyar ulaika waɗannan hum sune khairul bariyati sune fiyayyun talikai idan suna fiyayyun talikai Allah ya zaɓe su kenan ya mai da su zaɓaɓɓu cikin bayinsa a safin gaba shine imani da kyakkyawan aiki to sai abin ya zama kamar misalin mutane suna zaune kawai sai a aika wasu daga cikin ƙasa a ce an zaɓi wani minista an zaɓi wani gwamna a to suna jira ran da za a kira su a rantsar da su kowa a nuna masa sitin zai tafi kowa a nuna masa ministirin zai rike to in ladan yayi kiran sallah to an yi kira kenan za a zo a karbi rantsuwa za ka ji don menene aka zaɓe ka ɗin imanin ka dai ya sa Allah ya zaɓe ka to kiran sallah kuma ka zo masallaci shine ka zo ka amsa kira ka ji menene aka zaɓe ka ka yi to anan in ka zo an yi iqama sai ka ji liman ya tsaya gaban jama'a ya karanta maka takardar gwamnati domin fatiha da sura duk ba maganar mutane bane maganar menene to sai liman ya tsaya gaban ku ya karanta muku takardar gwamnati a gaya muku abin farko da karshe da abin da ake ciki da inda za a da komi wanda ya zama dole a kanka da wanda ba duk liman zai karanta maka to shikenan anan wanda duk ya zo nan sai Allah ya ce ya zabe shi kuma ya ya zabe shi zabi na biyu ya mai da shi bafajensa almusalli yunaji rabbahu mai sallah ya zo ne ganawa da ubangijinsa almusalli yunaji rabbahu to an an zo an karbi rantsuwa kenan ya an karɓi yanzu an sallai mutane kowa fa in ya koma ministirinsa ya zama gwamnati kowa in ya koma sitan nasa ya zama gwamnati to shine kuma sai ya wajabta zakka sai a tura su a ce to shikenan ku je ku ciyar da bayi na injini ku je ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza in in iyakan karfin ka ciyarwa ne shikenan kai khalifa na ne na wakiltar da kai wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi in ku karfin ka ya kai har ka ciyar da jama'a ne kai khalifa na ne in ma bai wuce ka ciyar da kanka ba kai khalifa na don kai ma rai ne daga cikin rayukan da nake ciyarwa wa min dabbatin fi illa ala Allah rizquha in kuma karfin ka ya kai fidda zakka ne kai khalifa na ne ga ga zabi na farko ga zabi na zuwa halartar fadan Allah ga kuma mai da mutum ya zama khalifan Allah cikin ɗiban kayan Allah yana rabawa bayin Allah kamar yadda Allah yake idan mutum ya yi haka idan azumi ya yi kun sai a sake kiran mu a ce shin wannan abu da na baku kun ji daɗinsa ba ku kaɗai ne ƴan adam ba akwai ƴan adam da yawa ƴan uwanku ban kira su na zaɓe su ba ban kira su mun gana ba ban ce na mai da su halifa na ba kaga yanzu ɗan ƙasa duk abin da yake ci a kansa ne a cikin aljihunsa yake ci amma da babban ma'aikacin gwamnati gidansa ba nasa bane na gwamnati ne kujerunsa ba nasa bane na gwamnati ne kimarinsa ba nasa bane na gwamnati ma'aikatan gidan ba nasa bane na gwamnati ne komi nasa ba nasa bane na gwamnati ne amma sauran ƴan ƙasa komi nasu ne su a cikin aljihun suke yi to haka mumini yake komi nasa na gwamnatin Allah ne kafirai suna yi a nasu in ya ciyar da matarsa ba a bashi lada in ya ciyar da bakinsa ba a bashi lada in ya ciyar da mara lafiya ba a bashi lada shi shi ba gwamnati bane amma mumini shi gwamnati abin da yayi har kwana da iyalinsa sai a bashi lada har manzo Allah sai sahabbai suka tambayi har mutum ya kwana da iyalinsa a bashi ya dai manzo Allah ce to in ka kwana da matar banza ba za a baka alhaki ba ce za a bani to a wannan din ma haka ne to komi mumini sai ya zama nasa na gwamnati ne Allah ya dauke shi ya mai da shi khalifa da cikin komai to sai Allah tambaye mu kun ji dadin wannan abu da na ba da na baku na baku imani na fifita ku na kira ku a fada na nayi magana da ku a musulmi na ji rabbu na tura ku zo wakilai na khalifofi na cikin bayina da dukiyata kun ji dadi eh to ku zo ku yi godiya annabi muhammadun nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum din nan laqad ja'akum mau'izatun min rabbikum shawali nas sudurun nan guda biyun nan su ne suka kai ku wannan matsayi yadda da su to a cikin watan azumi ne na ba annabi muhammadu annabci a cikin watan azumi na saukar da qur'ani to wannan watan ku ɗauke shi muhimmin wata na ibada da rana ku yi kama da mala'ikan da ya kawo alƙur'ani wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisani arabiyyin mubin da rana ku yi kama da mala'ika wanda ya kawo alƙur'ani daddare ku yi kama da annabi Muhammadu wanda ya fassara alqur'ani da rana mala'iku ba sa cin abinci ba sa shan ruwa ba su da iyalai ba su da wani wani abin da suke sai bautan Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftiruna ba sa yanki bautan Allah to saboda haka duk abin da muke iyawa mu hana kanmu mu yi kama da mala'iku Allah ya dora mana banda wanda ba mu iyawa la yukallifu la nafsan illa wus'aha Allah ba zai hana mu yin fitsari don mu yi kama da mala'iku ba ko zuwa bayan gida ko bacci duk ba zai hana mana wannan don ya san ba za mu iya ba to sai ya dora mana abin da za mu iya za mu bar cin abinci da shan ruwa da kwana da iyalanmu da sa wani abu a bakin wanda za mu ji daɗi duk da ya hana wannan don mu kama da wannan mala'ika da ya kawo alkur'ani a cikin wannan watan saboda godiyan Allah da dare ko mu ta mu ci abinci mu sha ruwa mu kwanta da matanmu mu yi ta mu ta ibada ta hajjudi karatun qur'an salloli mu kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ya wajabta mana shi ne ya wajabta mana yin azumin watan ramadan don mu gode wa Allah akan samun alkur'ani da samun annabcin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to idan mutum ya kai wannan matsayi ga tauhidi wanda ya mai da kai zaɓaɓɓen bawan Allah ga sallah wanda ta mai da kai bafajin Allah ga zakka ko ciyarwa wanda suka mai da kai khalifan Allah bawan mai aiki mai ba bayin Allah kayan Allah ga azumi wanda ya mai da kai mai kama da mala'iku da rana mai kama da manyan bayin Allah da daddare to in ka kai wannan matsayi to sai Allah ce to yanzu kam girman ka ya kai wani matsayi ina kiranka ka zo ka ga gidana duk inda kake tauhidi kamar misalin kayan ofis ne na Allah domin Allah ce homa kuma aina ma kuntu duk inda kai kana tare da Allah tauhidi kayan ofis ne za a karba a ofis sallah kayan ofis zakka kayan ofis azumi kayan ofis duk inda kake za ka yi amma hajji sai ka je gida ka kai har gida in ba kai gida ba a karba sai ka kai gida gidan Allah gidan manzon Allah gidan shi alqur'ani maka kenan da madina to wannan shine godiyan Allah akan samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo mana yin azumi kuma godiyan Allah na samun shi annabi din da samun musulunci na shekara guda shi ke kaiwa mu je mu je mu haji kamar yadda zai zo a gaba saboda haka ne ubangiji yake ce mana qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum babban wa'azi ya zo muku daga Allah ubangijinku wa qad ja'akum min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri da abin da zai warkar da zuciyoyin mutane na ciwo ko na kafirci ko na zalunci ko na munafirci ko na jahilci ko na hijabi wa hudan shi wannan alqur'ani shiriya ne wa rahmatun wannan alqur'ani rahama ne lil mu'minina ga mu'minai
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ga yawa duniya ya rasulullahi eh haka ne ni ne nace washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun in dai gaskiya ne ku masu kadaita Allah ne masu bautan Allah to duk ni'imar da Allah ya muku gode masa a cikin ni'imar washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun duk ni'imar da Allah ya muku ku yi godiya akan ta ni na faɗa saboda wannan nema a idan mutum ya yi aure saboda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana da hali yanka dabba ya kira mutane a yi biki a yi murna a gode wa Allah wannan mutum ya samu aure da ba shi da shi in yayi ta biyu haka hatta uku hatta hudu idan ya gina wani gida mai kyau ya kira taro a ci abinci Allah ya bashi wani gidan da bai taba samun irinsa ba za a bude gidan wane idan Allah ya bashi sarauta ya gaji annabi Adam kakansa sarki na duniya na farko ni jahilu fil ardi khalifatan a kira taro ce za a bada sanda wannan ma a gode wa Allah ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah kamar yadda ni'imar aure haka ni'imar aihuwa idan matar ta aihu rana ta kewayo sai a kira jama'a a raba musu abin da ake da shi ko goro ko biskit ko wani abu dai na murna a gode wa Allah an samu ɗa ko an samu ya saboda godiyan Allah kan wannan ni'ima haka yin gida din haka samun sarauta haka duk abin da aka samu na karuwa to akan bayyana wa Allah godiya wa ma bi ni'mati rabbika fa haddis sai Allah ce wannan dunni na faɗa amma ulga ya musu bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una amma abin da ya shafi falalan Allah fallan Allah da rahamar Allah fallan Allah to shi ya fi a bayyana murna a kansa kenan duk bikin da za a yi kowane iri ne wanda ya shafi saukan alkur'ani bikin saukan alkur'ani ya fi kowane biki bikin da ya shafi maulidin manzon Allah sallallahu sallama ya fi kowane biki bikin da ya shafi karewan watan ramadana lafiya ya fi kowane biki dan ya shafi annabi da alkur'ani bikin da zai nuna duniya ta cikar lafiya kowane musulmi sun aika da wakilansu abu da wasu haji ba Allah ya kira kowa wanda ke da iko sun kuna sun aika da wakilansu je an yi haji an hau arfaji a lafiya to lalle yau in gari ya waye duk duniya a yanka dabbobi a yi murna al'adam mu je sun sauka arfa lafiya yau a yanka dabbobi a yi murna ko bi fadlillah bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu shine ma ke cewa akan akwai kabbarori akan murnan sallah karama akwai kabbarori domin da yake شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ومن يهدي إلى القرآن هل هو هذا الشيء ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون idan kun gama littafin azumi ko 29 ko 30 to ba shi gari ku fita waje wa tukabbiru Allah ala ma hadikum ku fita ku gode wa Allah ku kabbarori saboda alqur'anin nan da aka ce hudan linnasi ya shiryar da ku kun yi sallah kun yi tauhidi kun yi sallah kun yi zakka ga da kun yi azumi kun kare ku fita waje ku bayyana murna ku yi wa Allah kabbarori haka ma nan lan lan yanala Allah duhumuha wala dima'uha walakin yanalu tabi minkum kadhalika sakhara lakum litukabbiru Allah kan ma wajen yankan lahiya idan alhazan mu sun sauka jiya yau da safi an umurce mu da hantsi mu yanka dabbobi da sunan lahiya can kuma su yanka da sunan hadaya taimake su murna sun yaji lafiya sun sauka lafiya inda muke a duniya mu yanka saboda mu bayyana murnan mu mu fita waje mu kabbarori mu gode wa Allah akan Allah ya shigar da mu ko mu shekara lafiya wannan abin da ya shafi addini ai murna a kansa ubangiji ya ciki ne ya fi abin da ya shafi alqur'ani kamar tafkan alqur'ani ko tafkan tafsiri ko kuma karewan azumi ko karewan haji a yi murna a kansa shi ya fi kowanne abu sannan kuma maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana shi ko ba a nan qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una wato ya fi dukkan abin da muke mutane suke tarawa ko mata da muka faɗa ko ƴaƴa da muka faɗa ko dukiya masu manyan gida da muka faɗa ko sarauta masu faɗa da muka faɗa duk da wannan abin da ya shafi alqur'ani ya shafi annabi ya shafi addini shi ne mafificin abin da musulmi zai bayyana murnarsa a kansa ذلك فليفرحوا هو خير شيني مفيفيكي مما يجمعون da abin da suke tarawa قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون
رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ولا الله أذن لكم أم على الله تفترون arzikin da Allah yake baku kuka tambaye ku kan ba abin ce ku man yarzukum min as-sama'i wal ardi amman yarzuku as-sama wal absara shi arzikin da Allah yake ba mutane qiratu ma anzalallahu lakum min rizqin arzikin da Allah yake ba mutane ko mutanen Makka fa ja'altum haramahu alala kun yi ƙarya wa Allah kun haramta wani abin da Allah bai haramta ba don ma ja'ar Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin nan lalle kabaru ya fi kuma ala Allah al-kalima a kuma da suke cewa وجعلوا, وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والانعام نسيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا wannan ƙarya ne wannan rago mai kama kaza ba a ci saniya mai kama kaza ba a ci rago mai kama kaza ba a ci wanda ya zama kaza ba a ci a wannan maza suna ci wannan mata ba sa ci amma wani kun mai zan kun fi shuraka amma sai dai in ya zama mushe to wannan ba za a hana kowa ci ba to duk wannan ƙarya ne a saurari Allah shi kadai yake faɗin wannan abu halal ne wannan abu haram duk wanda ya kuskura ya faɗa wani abu haramun ba shi da aya ba shi da hadisi ba wani ijma'ul ummat akan haramcin abin to mutum yayi wa Allah ƙarya kuma ba zai samu rabon lahira ba Kukaratun ma'anzar da kumin rizkin, arzikin da Allah ya saukar muku, waja'atu min haraman wa halalan ku da kanku kuka sanya wani abu haram wanda Allah bai haramta ba kuka sanya wani abu halal wanda Allah bai halatta ba kawai mu shi kenan kul ka tambaye su a Allahu azina lakum shi Allah ne yayi muku izini ya nuna muku wannan halal ne wannan haramun am alallahi taftar ko ku kariya ne kuka yi wa Allah kawai kariya suka yi wa Allah domin daga ba Allah ya kira ya ce ku zo ku saurari halal da haram wajen Allah ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah ya ku bi shay'an wa bil walidaini ihsan hadisi ba ya gama saboda haka wannan aya tana gargadan musulmi kada musulmi ya dace wannan abu haramun ne ba shi da aya daga Allah ba shi da hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yi wannan abu ya faruwa tsakaninmu da waɗansu manyan mutanen ƙasa alif sitar da wanda takwas manyan mutanen ƙasa suka kira mu muna magana da su to har maganar ta kai mu na tambayi mutumin da muke magana da shi na ce masa gata malam a musulunci ba wani abun da ake ce masa haramun ba a kewa fata wanda Allah ya faɗa sai kuma wanda annabi ya bayani dukkan musulunci ba wani wani abu wanda za ce wannan abu kaza haramun ne ba ki balle ma ce kafiri sai wanda Allah ya faɗi ko annabi ya faɗi saboda haka ne komi munin abin ko komi kazantar da Allah ya faɗi sunan abin don a gane zaka je ya ce wala ta ɗarfu zina ya faɗi sunan zina cikin Qur'ani da yawa saboda gane abin da ya hana kenan ya ce wala tattul nafsu lati harrama Allah illa bil haqqi ya ce innamal khamru wal maisir wannan saboda rijis min amali kitani ya fi su dinga la ta ku riba ya ce la ta rabu wal yatimi ya ce hukmat alaikum alaikum maitatu wa dam wa namul khinziri wa ma hil ghayri la bi umul khanizatu wal mawqutatu wal mustaqiyatu wa ma kasabu ya ce wala ta kuma anaka abakum min nisa'i ya ce wa lakum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum ne ta lissafa abubuwa kuru-kuru waɗanda Allah da kansa ne ya haramun ne sai ku daga kamalan ɗariƙa ko ƙadiriya ko tijjaniya ko salatul fati ko jawhara da Allah ne ya haramta sai mu ji ce kurdi mata dai kuma ɗariƙatul ƙadiriyatu wa tijjaniyatu wa salatul fati wa jawharatul kawani ba wanda zai hana masa faɗi haka amma bai faɗa ba ya amsa ce ai lokacin ba su zo ba na cewa oh Allah bai dan su kenan to kai na kan sarkar su hukunci addinin ka ne ai lokacin ba su zo ba na cewa oh Allah bai san su kenan to kai na kasance har musu hukunci addinin ka ne Allah yake faɗin har mu waɗanda za a sha ruwa da shi a lahira bi aqwamin wa barika ya faɗi kushin ya faɗi komai bai tantin jami'a da kafiya balle faɗi haramcin su Allah inna la la fi shay'in fi dawla fi samai saboda haka mutum hazari kada mutum ya dace abu kaza haramun ne sai ya ga kuru Allah ne ya faɗa ko annabi ne ya faɗa Allah bai mantuwa ba ma kan rabbuka nasiya Allah bai san sunan kadiriya ba bai san sunan tijaniya ba bai san sunan tariqa mummuna ba ya to Allah yastaqamu ala tariqa da asbaina umma an gadaka yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim al-qur'ani yahdi ila al-haqqi musulunci wa ila tariqin mustaqim tariqa zikrin Allah ta ba fili saboda sharrin wahabiyanci ya cusa mutane kin annabi da kin waliyan Allah don Allah ne zai cirin waɗannan abubuwa alqur'ani yana magana da mu yake magana ba da wasu ba kar mutum yadda ya kuskure ya ce abu kaza haramun ne sai da nassi kai ya ce abu kaza halal ne sai da nassi balle ma kam kowane abu asalinsa halal ne sai Allah ya hana ya zama haram don shine yace man huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya ce ni na halitta muku duk abin da yake bayan kasan nan gabaki da domin ku nayi idan mutum ya ya ya shirya gida ya gama komai da komai gidan ce da gidan nan da abin da yake ciki duk naka ne akwai inda zaka taba ya hana inda bai riga ya ce banda wannan ba saboda haka shi yake ce banda wannan banda wannan banda wannan banda wannan saboda haka yake ware mana banda wannan banda wannan banda wannan to wanda ya shiru bai shiga cikin wanda aka hana ba kenan saboda haka a nisanci haramta halal a nisanci haramta haramu ka Allah wa lakum am ala Allah taftarun shin Allah dai muku wannan izini na haramta halal da halatta haramun ko ko ƙaryar da kuka saba ne kuke wa Allah wanda kuke dangana masa har da riki وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولا الله أذن لكم وأم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب كذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة شم متمن da zai tsaya tsaye wa Allah ƙarya abinda Allah bai faɗa bai ce haka Allah ya ce shi kuma malami na musulunci yana cikin haɗari ban ma'aikacin gwamnati yake ma'aikacin kuma lokacin da kan kujerar gwamnati ya yi takarda ya ɗauki sun ya buga to takarda ta fi sa gobe in ya sauka daga gwamnati wani takarda za ta ci gaba da aiki dama ba matsayin sa ba matsayin gwamnati ya yi haka malami in yana magana da mutane a malance ba a mutunce ba magana duk da ya faɗa ba ya ce in ji Allah in ji annabi in bai zan ba haka ba ta lokacin da yake zaune akan kujerar malantarsa ta addini to duk abin da ya faɗa ya ce in ji Allah ne duk abin da ya faɗa ce in ji annabi ne to kai in ji tsoro kada yi wa Allah ƙarya kada yi wa annabi ƙarya ba abun mai abun ba mai sauki bane shin wanda yake wa Allah ƙarya wa ma zannu allazina yasma'u Allah al-kadhiba yawm al-qiyamah yaya yake tsammanin gamuwarsa da Allah ranar lahira me yake tsammanin zai faru ne mu wa Allah ƙarya mu wa annabi ƙarya me yake tsammani zai faru a lahira in Allah ala zu fadlin ala nas ko da yake Allah mai yawan falala ne wa mutane duk abin da mutum ya aikata in ya tuba Allah zai masa gafara Allah mana gafara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubiya ummati salasun al-khata wa nisyan wa sukru alayhi an tauki al-ummata laifin abu uku abin da suka aikata cikin kuskure Allah zai musu gafaran to rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana abin da suka aikata cikin mantuwa Allah zai musu gafaran sa saboda rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana abin da wanda yafi su karfi ya danne su da karfi yasa suka yi na sabon Allah Allah zai musu gafaran sa illa man istu illa man kuriya wa qalbu mu'minun bi iman saboda haka abubuwan da muke cikin kuskure Allah ya yafe mana wanda muka yi cikin mantu Allah yana yafe mana wanda muka yi cikin wanda aka sa mu tilas kamar yanzu yadda muke a kasashen duniya kafiran duniya sun samu tilas ba mu da iko mu shari'a yadda muke so ta musulunci saboda sun fi ku karfi mu kawo karfin da zamu zamu kuka da su mu rinjaye su irin wannan an fi karfi ne Allah ya dauke mana irin waɗannan abubuwa wanda muka yi da gangan kuma ga tuba nan a buɗe mu ta tuba haka haka lamarin yake ubangiji yana faɗin haka hatta akbaratu min rabbikum shifa'un lima fi sudur hudan wa rahmatun lil mu'minin wa bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ra'aytum ma anzala lakum min rizqin فجعلتم حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس tare da Allah mai yawan falala ne wa bayinsa zai yafe musu zunubansu komi zunubansu Allah ya yi alkawari zai yafe mana zunubanmu musamman in mun tuba in ko mun mutu muna musulmi da zunubai manya manya mutu ba wannan an bar mu zuwa ga mashiyan Allah Allah zai mana gafara banda wanda ya mutu yana kafiri walakin na arsala mun shkurun amma yawancin mutane ba su da godiya mu dai mun gode wa Allah akan nimominsa bayyanannu da boyayyu da na farko da na ƙarshe da manya da kanana da masu wucewa da wanda ba sa wucewa وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من أمل إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Allah yana baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ya rasulullah duk waɗannan abubuwa da suke faruwa ka damu ina nan tare da kai ina nan tare da kai kafircin da mutanen makka suke maka da idayar da suke maka da tukukan sahabbanka har da kiza da suke musu ina ce maka kai hakuri kai hakuri iko na yana nan cike darajar ka tana nan cike kai hakuri ina tare da kai ma ta kunu fi sha'anin ko wani sha'ani kake ciki wa ma ta zulu minu min qur'anin ko kuma karatun qur'ani kake yi kowane abu da kake ciki ina tare da kai ko karatun qur'ani wanda kake yi ina tare da kai kuma ta kunu fi sha'anin kuma ta dumin min qur'ani min sha'ani kenan ko min min Allah min qur'ani ko min qur'ani min qur'ani duk abin da kake yi kowane abu ne ko karanta qur'ani ne wala ta'maluna min amalin an fara yin magana da shi da gaba sai aka samu dukan mu gabaki daya don shi ne shugaban mu shi ne kusa da Allah in Allah zai magana da mu shi za a fara yin magana da farko ya ce wa ma ta kunu min sha'anin shi kadai kenan wa ma ta luminu min qur'ani shi kadai kenan amma wala ta'maluna min amalin ba ku aikata kowane irin abu kwai sai ina tare da ku duk abin da kuke aikatawa ina tare da ku an fara yin magana da shi daga ba sai aka riskar da al'umma mu gaba daya kamar ya ayyuhan nabiyyu idza dallaktumun nisaa an ce ya ayyuhan nabi'u ba ce idza dallakka nisaa ba sai ce idza dallaktu nisaa fadallikuhunna bai ce fadallikuhunna ba wa ma tadlubu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna bi abun da dan adam yake aikatawa ina tare da shi ko shi kadai ne ko su biyu ne ma yakunu min najis salasatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وما هم أينما كانوا inda ɗan adam yake idan su idan su uku ne to ni ne na hudu idan su hudu ne ni ne na biyar in su biyar ne ni ne na shida in su in sun fi haka ko sun kasa haka ina tare da su duk inda suke ina tare da su to kaga wannan ya fahimtar da kai karatun arramanu alal arshi tare kenan cewa alal arshi tare din nan kada hankalinka ya kama cewa Allah mai mulki ne ya shimfiɗa gadon mulki a sama yana zaune a kai a a lamarin ya wuce nan yadda hankalinka zai ɗauki shanin Allah lamarinsa ya wuce nan ba za ka iya ɗauka ba hankalinka baya iya ɗauka sai dai ka ce Allahu alam bi muradihi bi zalik waɗannan abubuwa yadda Allah ya zaɗe su duka ya san yadda yake nufi da su mu dai mun yi imani amma na tabbata duk inda nake ina tare da Allah kowannen mu ya san haka duk inda yake na tare da Allah su masu cewa wai idan ka ce Allah yana ko ina ka ce eh ai ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa kuma kuma yana kun to har cikin shadda kenan har cikin jini mayanka kenan a'udhu billahi to wai shadda don Allah in ka ɗaya ba abin da yake cikin shadda ka zuba a waje in kaji sun gani ya za su yi a gurguje za su zo yadda kai ganin tuwo kenan ko to ta wurin ka ne shadda take najasa ba wurin Allah ba tambayi kaji kaji haka jinin ba na jira ba ne yanzu ba muna kiran makka da madina ƙasa mai tsarki ba ba shadda a garin ba jini a garin garin su ya fi kowane gari ma jini yanka wajen hadaya shanin Allah ya wuce nan duk wanda yake daukan Allah yana mai da shi wani wani gidannin wani abu ya shiga nan ya fita nan ya je ya dawo ya sauka ya hau to bai san Allah ba Allah yana saukowa ya ce kaza kaza a'a ka karanta abin yadda abin ya zo kai dai ka bar wa Allah sanin sa ya wuce nan in ka ji an ce rabbuna ila sama'i dunya ya kuma hal muslimin mustafirin fa asbihu haka yake amma kai yadda abin yake ba za ka hankalinka ba zai iya kawo kai dai ka yadda ka yi imani idan an ce Allah yana saukowa kowane asubahi ko to asubahin na gabar ta tsakiya ne ko na gabar can ko ko na Najeriya ko ko na America ko na wani lokaci domin kowane sakan akwai asuba a duniya kowane sakan akwai asuba in awa 24 nan to saboda haka al'amari ya wuce duk yadda hankalinka zai kama shi ubangiji na tare da mu duk inda muke homa ko aina ma kuntum a cikin yadda yake tare da mu din wato yana tare da kowa da komi amma idan guda biyu sun haɗu ga mai ƙarya ga mai gaskiya to sai ya komo da taimakonsa wajen mai gaskiya ya saki mai ƙarya idan masu gaskiya nan dukkan su musulmi ne idan kuma su gaskiya ɗaya musulmi ɗaya ba musulmi sai ya kawo taimakonsa wajen musulmi da zalika wannan la maulal ladina amanu an al-kafir la lahum in aka ci gaba wajen musulmi da wanda ya sani shi a cikin musulmi da wanda bai cika sanin sa ba ko kuma imani da wanda imani sai ya koma bayan mai imani taimako haka wajen malamai haka wajen walittaka har a koma ga annaba duk wanda ya faɗa da su sai Allah ya sashi a wuta ba wai ya faɗa da Allah bane da annabin sai ya faɗa sai ya sashi a wuta saboda taimakon sa ya koma wajen annaba fiye da yadda yake a wurin kowa amma ta kunu fi fi sha'anin فمثل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه lokacin da kuke shiga cikin abin to muna tare da ku in ji Allah ba ya zo an rabbika min mithqali dharratin babu wani abu wanda yake kuya wanda yake kuya ya faku ga barin sanin Allah komi kankantar abin ko da kwayar zarra ko abin da ya kasa kwayar zarra filar da wala fi abin ko yana sama ne ko yana kasa ne Allah yana tare da abin wala asghara min zalika ko abin ya fi kwayan zarra kankanta ko ya fi shi girma komai girma abu komai kankantarsa Allah yana tare da shi wa bi kulli shay'in muhit ya riga ya gama ko bi kulli shay'in muhit wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin kowane abu yana rubuce a wurin Allah a cikin littafi mai yin bayani lauhul mahfuzu da wannan alqur'ani kuma yana rubuce a wajen mala'iku masu rubutu
zuwa ga bayan gaisuwa da fatan alheri Allah ya kiyaye mu da kai bayan haka bayan haka dalilin takardar ta zuwa gare ka shine ita ce akan sadakar mata shin matar ce za a ce an bayar sadaka ko ko sadaki in sadaki ne matar ce za a ba kai tsaye ko ko miji ne za a ba ya da kansa ina fata sai zai mun bayani akan wannan sadakan mace ya faru ne daga rashin fahimtar kuskuren fahimtar sadakatin jariyatin aw tasaddaqa bi sadaqatin jariyatin sai suka yi idafa aw tasaddaqa bi sadaqati jariyatin sai su malamai malaman kauye suka ce kamar sadakan budurwa bi sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana wanda ba ta yankewa saboda haka sai suka shigar da mace a ciki ko suka shigar da kuyangi a ciki to idan abin ya faru mutum yana so ya ɗauke wa miji ya bashi sadakan sadaki to takalifin matar ne zai ɗauka ce ya ɗauki sadakin ya ɗauki takalifin matar sadaka saboda Allah amma matar ai ba zai ba da ita sadaka ba to duk abin da ka ba da shi sadaka ba zai sake dawowa hannunka ba sai ta hanyar gado duk abin da ka ba da sadaka ba zai sake dawa ta hannunka ba sai ta hanyar gado idan ka ɗauki saniya ka ba wani ɗan uwanka matalauci sadaka sai ya mutu bai da magaji sai kai sai ka sake gadon saniyar to wannan matar in aka sake ta ai gidan gidanka za ta dawo ya kai sadaka da abu ko ya sake dawowa gidanka saboda haka ba a yin sadaka da mace amma ana yin sadaka da sadakinta a ba ta sadakin ubanta ya ba ta sadaki ko ko ya danka uwarta daga sadakin wanci ni na bayar ba mijin ne zai bayar ba ni na bayar
bayan gaisuwa ta da bana da kai Allah shi ta yi mata kai abin da muka kana mata bayani a wannan bayan haka Allah ta tafi ka da ba ku cikin da ta ba a cikin musulunci da ba ta ciwo ga amsa mata waɗannan tambayoyi da baya ta farko ita ce me yake fi sawa a ce mace ta yi istibrai ta biyu ta biyu me ake ganowa kuma in an gano me ke hukuncinsa da ba ta ita ce istibra'i yana faruwa ne saboda canjin mulki na kuyanga mutum ya sayi kuyanga ko an ba shi kuyanga to ba zai kwanta da ita ba sai ya ga inda in ba budurwa ba ce sai ya ga jininta in ya ga jininta to shi kenan ya istibra'in ta kenan wannan kenan shi istibra'i Ah, yakan faru kuma na shubha misalin mutum ne ya zo ya sauka gida babu sai ya sai ya yi tafiya ya bar matarsa sai aka ce matar ta koma cikin gida an yi wani bako mai mace har yanzu bako mai mace sai ya sauka shi ma sai ya yi tafiya to bako na farko sai ya zo ya tadda mace a ɗakin da aka sauke shi ashe matarsa tana cikin gida bai sani ba to sai ya kwanta da matar bakon nan na biyu bai sani ba to in an gano shine ake yin istibra'i ko kuma a'a an kawo mutum amarya ne sai da matan da suka rako amarya sai ta mutum mace a kwanciya wurin yana tsammanin ita ce ashe ita za ta fi wani wuri sai ya kwanta da bakuwar wadda ta kawo amarya wannan duka shubha ake kiransa ba zina bane shubha ne yana wajabta istibra'i sai an dubi jini sannan a a sake kwanciya da matar auren bai mutu ba
zuwa ga shi bayan gaisuwa ta da fata alheri tambaya ta shi ne akwai wani mutum da ya saki matarsa saki guda to bayan wasu yan kwanaki da sakin ta kafin ta gama idda an da cikin ke ciki suka da ita da matar tasa ya koma da ita sai ya ji ya ya gaggaya ma iyayenta ya koma da matarsa sai iyayen suka ce ba su yarda ba sai dai ya sai dai ya gaba da kaɗan da gama ita sannan
ai ba su da iko ba su da iko matukan tana cikin idda matukan tana cikin idda ai matar ta ce in ne shika ɗaya ne ko shika biyu matukan tana cikin idda ba duk duniyar nan ba wanda ya sai ana masa ita sai da idda yanta ce ɗaki amma uwa bata isa ba uba bai isa ba ku kike ta wala ta zuluhunna ayyan kina zuwa jahunna saboda haka inda in ta gama idda ta fita mulkin sa amma matukan tana cikin idda ai matarsa ce lokacin da ya ga dama duk zai mai da ita sai dai idan ya sake ta a gaban alkali ne sai an sake ɗaura aure sabo da sadaki da waliyai da shaidu amma in a gida ne aka yi shigan aka yi gida ai aka yi sulu a gida ba sai ya sake ɗaura aure ba ko kuma an yi hulu ya kwace mata wani kaya to nan ma sai an sake ɗaura aure
wannan kuma sanarwa ne sanarwa daga ne ba zuwa ga shi saboda mazakin kamar a bata na daga cewa mutanen ba ta ruwa da ya yi musamman idan ka shi hukumar nepa tana sanar da ku cewa na'urar da take ba ku wuta a wannan wuri ta samu tsara saboda suna da kusan yara ba suna ba da ya kuɗi da zaka da Allah taimake mu muna sanar da mutane da saukan alkur'ani ranar lahadi mai zuwa muna gayyatar dukkan jama'a wanda duk samu zuwa saboda a samu halarci wani alheri a karbi addu'a na karshen saukan wani alkur'ani ranar lahadi mai zuwa mutala su kai cewa eh mutala su koyi Allah kai mu Haji Hadila da sauran mata da yawa suka kawo sadaka sai ku yaƙuri Allah ya sai saka gobe.
mu.
Kuma wannan akan malla wata ce ana cewa mal- ah, malama ah, Allah subhanahu wa ta'ala sallama Allah ya gyara lamarin mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyaye mu da iyaye kiyaye mu da madan mu da madan mu Allah ya saka shi wannan mu da alheri Allah samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam masu neman dawo mu Allah biya bukatun mu da bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah karbi ba mu Allah ya yi mana laifukan mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu sharrin nasara masu cikin Najeriya Allah ya karya su masu musulunci Allah ya karya su Allah ya kiyaye mana addinin mu kiyaye mana kasar mu da mu zauna lafiya da fam alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira masu tsaya suna tafi kuma cikin harkar addinin mu Allah ya tafi su Allah ya kiyaye musu Allah ya ba su aljanna albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناس لك بالصلاة إلى ذلك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم